أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yace da shi da muke cewa faƙalar radiyallahu anhu shi wata jan Allah yadda da shi ya ce mubashiran yana mai albishir wa musbitan yana mai tabbatarwa da ashabihi ga ‘yan ɗariƙarsa allazi na ƙararsa sam'ahun zalika wadda wannan magana ta wannan mutum da yi game da shi wata jani da ya zo ya zauna tare da su ya ce ashe ba wani abu suke ba da daga surutai kawai suke yi da shi wata jani ji wannan magana ta ɓata ran waɗanda suka ji daga cikin almajiransa shi ne sai shi wata jani mana albishir ce kullum man amila lillahi amalan duk wanda ya wani yayi wa Allah wani aiki fardan aikin na farilla ne wa nafilan ko nafila wa tuqbila minhu kuma an karɓi wannan aikin yu'tina Allah Allah zai ba mu ala zalika al'amali bisa ga wancan aiki da yayi kuma da aka karɓa aziyada Allah zai ba mu mafi ƙari min ma yu'tihi da amili sama da abin da ya ba wanda ya wannan aiki aksar min mi'ati alfi da'ifin Allah zai ba mu sama da ninki dubu ɗari wa nahnu ruqudun muna bacci lokacin ma da wannan aiki intaha wa an khara nafsuhu shurjan ya shigar da kansa da yace yu'tina Allah Allah zai ba mu kaga ya shigar da kansa fi umumil kalami a cikin wannan jam'i wato game zance da yi ma ashabi tare da muridansa isharatan dan nuni ila ma taqaddama zuwa ga abin da ya gabata min maziyatil ilhaqi na daga darajar nan tarkawa fafham وفي ذلك يتعشون أكوي إيماء النوني نوني إلى أنهم شوى المدن شهود الجاني إنما نالوا تلك المنزية تنطعم أن الدرجة من حجله سبول شي شهود الجاني رضي الله عنه ويؤيده ما في الجامع أبن لك يتكيروا أشكال تاهم جامع إلى كرفة وأن مغنى من التصريح بذلك دم الجامع يبين إلو ونن في مثل هذا أتكين إلو ونن ولي وذلك يتم الجامع أن معلفه أخبر شيء بعد الأبار أن سيدنا رضي الله عنه شوي شوكهم شوي الجاني قال يتي يود الله لأصحابنا شوي الجاني الله زيبا المعجرم ثواب كذا زيبا صلانا إلي كذا إلي كذا إلي كذا قال لماذا الأباني في يتيب قلت له ترجل جهدنا ثواب الأعمال أم أو ثواب المرتبة شلادا أيك الذي باسوك ولادا مرتبة فقال رضي الله عنه في جهدنا الله يدري ثواب الأعمال والمرتبة الذي باس لادا أيك لكم لادا مرتبة قلت له جنجل جهدنا وهذا الفضل العظيم والنفل لا مبع لسكسام حصل لهم بسبب الفاتح لما أملك sun samu ne saboda salatul fatihin da suke ja au bi ghairi zalika ko a ba dan saboda salatul fatihi ba fasakata huna hatan da shurjan ya dan shiru sun makara sai shurjan ya ce min najlina alhamdulillah wallahi alhamdu wal minna a'a za a ba su ne saboda mu ruwa tabbata ga Allah baiwa ta tabbata ga Allah kala sai ce kuma sun masa'altuhu radiyallahu anhu na tambaye shi wata jana Allah ya jale shi an alfarq bayna thawabil amali wal martaba me bambanci tsakanin wato lada na aiki da lada na martaba fa ba sai shi da ya bada amsa da kauli imam Ta'ifa al-Junaidi radiyallahu anhu ya bada amsa da irin maganar da imam Ta'ifa ta shine Junaidi yayi Allah ya dare shi yace man aqbala ala Allah alf sanatin wanda ya fuskanci Allah shekara dubu ne masa ibada summa arada anhu lahabatan daidai da kibtawa ido kuma sai ya bada baya gaban ubangiji kana fi kana ma fatahu fi tilka lahza aksar mimma fatahu fi alf sana abin da ya rasa dan kaucewa din da yi dile da harara daya abin da ya kubuce masa ya fi abin da ya samu a cikin shekara dubu din nan kaga martaba ce kaga ne ko ce ne shi martabar martabar sa wato iradin da yayi a matsayin martabar sa abin da ya rasa ya fi abin da ya samu a cikin shekara dubu din nan قال زي قلت له sai na ce da shi wannan dai ma ma'ana kalamihi me yake nufi a maganarsa a shi junai kana ita ƙara ita ahalu tajalli su ma'abuta tajalli yutillahu lil wahidi Allah yana ba wa kowane ɗayan su fi kullum nafasin a kowane numfashi Allah yana ba su kaza wa kaza min tajalliyat ya faɗa su an tajalli Allah na ba su wato tajalliyoyi iri kaza iri kaza iri kaza fi kulli a kowane a kowane numfashi fi kulli tajallin a kowane tajalli a kowane numfashi da zai musu qadar ma yudihi li jami'il khalqi gwargwadon abin da Allah yake bawa da halatta zai ba su su a gwargwadon numfashi da wafin nafsi tsani numfashi na biyu kuma abin da zai ba su gwargwadon abin da yake ba halatta wafin nafsi salisa haka na uku haka ne kowane numfashi kowane numfashi kazalika wa hakaza ma da umurud dunya wal akhirah mutakar rayuwar duniya mutakar rayuwar lahira ba adadi kiran wa nisbatu kulli tajallin kuma danganan kowane tajalli na numfashi daya da suka samu da na numfashi biyu da na numfashi uku har abin da bai da iyaka kan nuqatin fi baharin kamar dugo ne dangane da ruwan kogi ويقوم بوظائفها وآدابها كلها كما أصحاب التجلي ɗin suna tsayawa da kulawa da irin ladabin da halarar ta cancanta da shi a kowane kowane lokaci fa hada huwa thawabul martaba ce to wannan shi ake cewa thawabul ladan martaba qala ibn ibad al abad dai kuma qala radiyallahu anhu sallan shawd dan dai fa ke cewa ويوطى ويوطى ثواب المرتبة لأصحابنا المهاجرون أنا باس لا دم مرتبة وإن كانوا أصحاب حجاج كودا محجوبين ثم أنا باس وأن لا دم مرتبة دم دم إلحاقي دم جدام كوكما دم جدام قال صاحب الجامع رحمه الله تعالى من جامع يتي وهذه خصوصية عظيمة وأنم خصوصية بابا جعلنا الله أن يسنيه من أهل هذا المعبوتان الخصوصية دنيا وأخرى عن الدنيا للآخرة آمين انتهى الفضيلة الثامنة فلا تتكون لإنت جانيس كالإداء لدى الممات والسؤال يحضر نبينا لهم وذا مفتحر إذا أنت جانيس كالمتوى وتخرج الروح نفتر رأي جكي يحضر النبي annabi sallallahu alaihi wasallam na zuwa lahum gare su wala da su'ali in an kai su kabari kuma za a musu tambaya manzo Allah zai zo wurin ai su'alil munkari to munkarin wa nakiri ko munkaraini fil qabri a cikin kabari manzo Allah ma zai zo wurin ya haduru nabiyuna annabi mu zai zo sallallahu alaihi wasallam lahum da ashabi shaykh tijani radiyallahu anhu al majra shaykh tijani al akhirina lawdi wa nasakkar urunsa wa za zuwan annabi a lokacin karɓar rai da zuwan annabi a cikin kabari lokacin tambaya mabtahab wannan abu ne da za a yi alfahari da shi wa hadha lil fadilatani ita wannan falala guda biyu zuwan annabin rai zai fita da kuma zuwan annabi lokacin lokacin tambaya a kabari amma min al min al mashhuri ya daga abin da ya shahara al mutawatiri ba su ɗaya ba ba su biyu ba an ji shi bai na sahabi radiyallahu anhu tsakanin sabon shaitan Allah ya yarda da shi wa man wa man ba'dha wa man wa man ba'dhum min al-asba'i an jima irin wannan daga wasu min ba'dihim daga wasu daga cikin amadanan shaitan daga mabiya qala shari wa to min shari yace wa hadathani bihima ba'd al-ulama al-adillah wasu malamai manya manya sun bani wannan ma labari da wannan falala cewa annabi zai zo lokacin fitar rai annabi zai zo lokacin tambaya kabari manya-manya sun bani labari ne haka ta tarihi radiyallahu anhu daga cikin kebantattun sahabban shaidu dan Allah ya da shi wa mashahiri awanihim wanda su kuma shahararru ne a lokacinsu kebantattun almajiran shaidu ne na faɗa nan Allah bi barakati bi ta Allah amfani mu da albarkarsu qala li qaddasa Allahu sirrahu wani daga cikin wanda ya bani labarin shi da na faɗa cikin kebantantu yace habartu ma'a walidi na taɓa zuwa wata rani da mahaifina wa kana mimma akhadha tariqata yana daga cikin da karbi tariqa fi awwal zuhuriya tun farkon bayyananta ya karba an sayyidina shaykhi ga shugaban mashudul jani ja'alana Allah fihi ma'u Allah sanya mu cikin hurmunsa wa kana qattala ahluhu radiyallahu anhu bi ru'yatihi shi wannan mahaifin nawa ya dade bayan ya karbi wurin dinnan a wajen shudul jani kuma bai kai shudul jani ba da idansa yani walidu mahaifin bai kai shudul jani ba an yi lokaci mai tsawo fasa alahu shaykhu to da suka zo wajen shehu tijjani sai shehu tijjani ya tambaye shi man anta kai kuma waye faƙala lahu sai wani mahaifin na ya ce da shehu tijjani innal mashayikha ai shehu ne ya arifu na talamizahu suna gane talamizatahu almajiransu bi zaharin gaibi ko da ba sa nan ma sun suna iya sun san almajiransu wa ya haduru na ma'ahum inda almauti kuma in mutuwa ta zo almajiransu shehunan suna zuwa fi kalamin yanhu man hahada wato ya faɗi wata magana ne da tana fikirin wannan amma shehu gashi na zo kuma ban gane ni ba bayan kuma shugabanni suna gane almajiransu ma wanda ba sa nan kuma suna zuwa wurin mutuwarsu wato ya faɗi magana kamar haka faƙala sai dina radiyallahu anhu sai shehu dana ya ce mujiban lahu ina mai bashi amsa inda zalika lokacin da wannan baban ne ya faɗi wannan magana wallahi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafani al-hudura ya lamunce mun zuwa ma ashabi inda al-mauti da a wurin almajirai na mutuwa ta zuni ya lamunce mun zai zo wanda su alil malakai ne lokacin tambayar mala'iku a kabari manzo Allah ya lamunce mun ma zai zo wurin fa farih al-hadiruna to ba ma shi ba duk wanda suke nan wannan qadiya ta faru sai suke farin ciki da hadin bisharatul azima da wannan bishara babba wa'adduha suka kirga wannan falala da muka samu ta zuwan annabi lokacin fitar rai da zuwan annabi lokacin tambaya a kabari suka kirga wannan falala min barka fi afsaidil muhaddith da wato ta samu ne saboda albarka wannan shugaba da ya bada wannan labari shine shehu zanjan wa min ma'asirihi al-jasima ya daga labarai da aka samu manya-manya daga wannan shehu zanjan ko kuma shi wannan mutum da suka zo wajen wannan shahudar tunda wannan abu da ya faru shi ne yasa har shahudar ya faɗi wannan falalar wannan lamarin da manzo Allah ya la'anna huwa alladhi ata bi walidihi al-mazkur dan shi wannan mutum shine yazo da mahaifinsa wurin shehu tijani li yujaddid al-ahada dan ya sake tajdidin al-qawari bil akhd an shehu radiyallahu anhu sai karba a wannan shehu saboda an dade bai ban ba kaga wannan zuwan sa ya haifar mana da wannan falala kamar inda wancan wanda ya zo wajen shehu tijjani ya ji labarin cewa waliyin Allah ne ana taɓa ɗan halin irin labarai na shehu tijjani sai ce ya zo ya ce bari ya zo dai ga kai wannan mutum da ake taɓa ɗan suke yi da daddare ne sai ya zo da shehu tijjani ya zo ya ga manufarsa kawai sai ka mai tsira har asuba to kaga wannan abu da ya zo shi ma ya ja mana wannan falala cewa kullum man amina lillahi amal kaga wannan zuwa wannan mutum shi ya ja mana har muka ji wannan falala to haka shi ma wannan zuwan mahaifin wannan shi ne ya ja mana an muka ji wannan zamana da manzo Allah ya yi wa shehu Jana da almajiransa ah wannan bisharatul azima wannan bishara ta faru babba ta bayyana bi sabbi sidqi niyyati saboda gaskiyar niyyarsa wa asarihi himmati walidihi da kuma wato tasirin himmar mahaifin nasa a sayyidul muhaddith bil kisa wato wannan shugaba da ya bada labarin wannan kisa رحمهم الله تعالى على أجلهم وقد ظهر عقيق يا بينا والحمد لله بيات بدل الله مصداق هذه البشارة العظمى قصير والنم بشارة ببا تبين بين الأصحاب مكان تعبان شوت الجاني في سائر البلاد أتشكن صورا غروروا حتى شهدنا غير ما مرت من غير وانا بسوط ايبا رزي بتا وليتي غشو تجاتا غشو إبراهيم غشو سنة wannan abu ne wanda yake ya bayyana ba ba a garuruwa ɗaya ba ba kuma a yanki ɗaya ba ba kasirin ma maratin man habara hannun adil intiqali kai da yawa ma wanda suke ma kere ne irin wannan karamar da ɗan yana ta bayyana a gaban su su je na faɗa da tare da kowa shi munkiri ne ba amma a gaban sa irin wannan bishara ta faru فكثيرا يجد يا ما أخبر بذلك المحتضرون من الرجال والنساء سيوا والنساء المتوى ماذا قوما تسنى بعد إلوان اللباري والعبيد والعباء دباي ماذا دباي ماتا المجنون شوف جانسك فدوا إلوان ونن كرامة وكمون فلا تأين الجانية من آل هذه الطريقة لما أبوتها ولم طريقة المباركة من البركة في ذلك الموطن العظيم أولا مريب بع نكر بري لكم تنبيع قبري وكثيرا يتدعى ما ظهرت آثار ذلك في الشواهد الحالية ديوة alamomi da suke shaidawa bisa ga wannan sun bayyana alaman lam yabtah bil ikhbar bihi ga wanda Allah bai bashi ba iko ya bayyana ba amma mutuwar ta zo irin yadda za a gan shi da fara'a da me ta nuna cewa ya shi ya ga abin da ya gani wani ya faɗa wani kuma a alamomin da na farin ciki da murna lokacin fitar ran shi ke nuna maka cewa eh lalle akwai abin da ya gani ja'alallahu Allah ya sanya mu من المتألقين لك من فراتها بأذياله لك غشو الجاري والصابتين الله يسعين يام لك متحبت على حبه بذك شمس الجاري وحبي من يحبه الله يتبت الدموك صم من لك غشو الجاري جاي سيدنا مولانا محمد dan alfarmin shugabanmu maulanmu gatanmu shi ne annabi Muhammadu cikamakin annabawa wa rusulihi da manzanninsa صلى الله عليه وعلى آله آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين ولا محالة باقو كنت أن هذا الحضور والنمزور أن النبي أو أن اللقطة مدابي لم أي حضوره صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين zuwan annabi lokacin tambayan mala'iku din nan hudurun mahsusun wani irin zuwa ne na musamman fa huwa ghairul hudurul ami ba zuwa wanda yake da kowa ya sani ba a wannan wani zuwa ne na musamman almushari ilayhi wanda aka yi nuni a cikin safi hadisi a cikin hadisin da ya magana a su'alil qabri a tambayar kabari bi qawlihi bihi inda manzo Allah ya ce in an sa mutum a kabari za a ce maka ma ilmuka bi hadha rajuli me ka sani da wannan mutum kaga an nuna maka shi gashi wani abu ka sani ga wannan mutum shine annabi علامة ذكره العلماء ومثل عبد ما لم يسك متاع فيه أشكم ناديه لأن في هذا الحضور يتعتكم وأنه هو كما يدل له سياق الكلام كما إن جير جيروا زنتيك هنا مزيد تعنيس أقول قاري لأيب كيوا وكرامة لكرامة لهم وإن تجانية مع كفايتهم ومع كفايتهم ذلك tare da wadatuwarsu da wannan bi usul shafa'ati sun san za su samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'alu zalika ila ma huwa da makomar abinda wannan makomar wato wannan zuwa ga ma kira ma huwa mazkurun fil jawahir abinda aka ambata na cikin jawahirul ma'ani wa kazatil jami'i da abinda aka faɗa a cikin littafin jami' من ضمان النبي للشيخ رضي الله عنه لقد ضمان لشيوخ الجاري من قال الله يا شيوخ الجاري تعمينه شوى زي باش أمنتي من كل مخوف لذلك أمن صورو ومكروه لأبنكي من الموت نمتوى أم باش أمانة فلا فلا فلا إلى الاستقرار با صورو با بكنتكي هر أتبتا جنة الجنة إلا هنا تمديه يجي فقدروا قال ابن عبيد الرب رحمه الله الله يجزاه شيء لما تكلم سته مغنى على فتنة القبر شيء أبي جمرة بايا مغنى أكن إرم بتنتون لسكي أشكين قبري ما حاصله قابل لي فتانا يجي قوله عليه الصلاة والسلام فدق أن نبتنا لي فتان يقال لأكي توا ما إذا من قال الله جزاء أتي ما علمك بهذا الرجل من كسني أو دورنا دورنا دورنا مصر المراد به أبن لكن يبدأ شيء ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات النبي ورعيته بالعين كغنش لقرو قرو لإلم كانونا مكشي أشن تفني كما دورنا وفي هذا يتولى الدليل وأقول دليل على عظم قدرة الله تعالى كذا كرما قدرة الله فإن الناس فهو كرما إيكم الله باكا غنم متانين يموتون سنة متوى في الزمن الفرد على وقت شتايا في أقمار الأرض يعولي دبن دبن على اختلافها ولا ضرورة دبن دبن قصى شيء دبن دبن وبعد هذا نيزنس وكلهم أما قوة لأفلن عقبا لن يراو سيغا أنه قريبا منه قصر شيء أقول إيكو نيتيا نونا جرما إيكو على وفي رجل وأن المغنى أقول ردي على من يقول قول ليك سواه inna ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam wa ganin annabi fi zaman al-fard a lokaci daya fi aqbarin mukhtalifa a yankuna daban-daban ala suwarin mukhtalifa bisa ga surori daban-daban la tumkinu wa biyuwa to kaga wannan raddi ne ga wanda ya faɗi wannan لأن القدرة دن إيقون الله أي الله شكل إيقو ياكا صالحة لما نحن بسبيله إيقون الله أي دن إيقو يي حقا انتهى وسيأك ضمن أمام هي إن كاتبك يدبا yanzu idan ana kwallo a Amerika ko a Japan lokaci ɗaya a duniya duk kowa na gani a talabijin kuma yanzu ake yi kuma yanzu muke kallo to har mu dan adam ya samu ikon yayi haka ina kuma da Allah a ce Allah ba zai haka ba saboda haka Allah na da iko ya haka wala qadar allamatu abdul majid ash-sharnubi al-azhari fi sharh mukhtasar al-buhari li ibn abi jamra radiyallahu anhu fi hadisi wannan malami ya shiro a wannan hadisi dai a hadisin da manzon Allah yake mar'ani fil manami duk wanda ya ganna a bacci ka sayarani fil yaqati da sannu ana dan wata ma zai ganna a farke wala ya tamassalu shaytanu bi dan shaytan baya kama da ni je kaga annabi a mafarki to annabi ne ka gani shaytan baya baya kama da annabi ma na su ga abinda malamin ya faɗa ya ce fa'idatun wata fa'ida su'ila sa'ala ma'ruhum wasu daga cikin malamai sun yi tambaya kaifa yarahu kaifa yarahu ra'una to wanda suke ganin annabin ne ya suke ganin sa fi aqbarin bahidatin aurare da nesa daban-daban ya wani irin gani suke masa wa wajhatin mukhtalifa ga su kuma a jihohi daban-daban fi aqbatin muttahida kuma a lokaci daya a wani tamba yaya yaya wanda wanda yake America, wanda yake China, wanda yake Japan, wanda yake Nigeria, Togo, a gani ko Niger, duk duniya dai. In an mutum, an sa mutum a kabari a lokacin, duk a lokacin kowa zai gan shi yaya ganin yake aka tambaye ni. Alfaƙala shi kenan sai shiga wurin baka amsa irin yadda abin yake. Ka shamsi bi kabadi sama'i wa nuruha ya mishal bila da masharikan wa magariba. Wurin ga muku da hankali ku zai ɗauka ai abun kamar rana ne da take tsakiyar sama amma hasken rana ya game garuruwa ya game gabas ya game yamma idan rana ta fito a tsakiya a duk inda kake inda ba hadari ne a garin ku ba ranan nan ita ce dai kuma a lokaci ɗaya za ku ganta za ku ga haskenta ta zama haka ana ganin ta a kowane lokaci kuma wanda ya yi wannan abun shine dai zai yi wannan Allah kenan aiko to menene musu a ciki wa hada su'alu wannan ma tambaya ce la yaridu ba mai zuwa da irin wannan tambaya illa law kana al-muradu ar-ru'yatu al-basariyatu ma anna al-murada ru'ya al-basira wato cewa ganin gani ne na ido ba wai gani ne na basira ba gani na basira daban gani na ido daban a gani ne na ido wa idon ka ne zai gan shi ba wai basira ka ta da gani wai amru wannan gani din na ido lamari ne ya khaluqu Allah ta'ala da Allah ya halitta sa wala yashtaratu fihi muwajahatun wala muqamalatun wala ghayr zalika ba a shartanta wata muwajaha ko wata muqabala ko wani wannan intaha iko ne na Allah ya isa yayi haka to sai farala ta takwas ya ce ya su'uhu ma sa'ahun walahumu lutufin anil anami ƙarhassanmu ya ce abinda da ya ɓata wa lamana yana daga cikin lamana ne duk abinda ya ɓata wa wato almajinin shi wajen jari yana ɓata wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɓata wa annabi rai da abin da ya fata a ɗan tsare ka tijaniya to shi ma ya fata wa ya fata wa annabi rai ai ashabu wurin shehi wato wa muridan almadinan wurin shehi jani abin da ya fata musu rai na fata wa annabi rai wal murad yace idayatuhum cutar da su idayatu li janibihi al aqrab alayhi salatu wassalam cutar da janibin annabi ne wa hadhihi al fadila ita wannan falala ita ma ta intijaniya in ka tuce su ka tuce annabi من المتوافر عن سيدنا رضي الله عنه عن طعم والنعم أجير بعض العبا سيدنا لبشوت الجاني وذلك يتولنك أنه وقع بين رجلين من أصحابه رضي الله عنه مناقضة توجب مفاجأة مجافاة أقول وتا wata matsala da ta fara ta taba aukuwa ga mutum biyu wasu mutum biyu daga cikin almadan shawar tijani wanda matsalar ta kai ƙiyayya ga junansu da nisantar junansu fa'amara radiyallahu anhu an yi sulha bainahuma sai manzo Allah ya ce da shi dan ya je gyara tsakanin wayannan almajiran su guda biyu da wannan matsala ta shiga tsakanin su har suke suka nisanci junansu wa qala sai ce wa qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai yace shi dan ya hakika annabi amarahu shi ya umarce shi da zalika cewa ya gyara tsakanin wa'annan mutum biyu wa qala shi da ne shi qala li sallallahu alaihi wa sallam man Allah ya ce mu qul li ashabika ka fada almajiran ka la yu'zi ba'dhum ba'dan kada shashi sai dinga tuta shashi fa innahu yuzini ma yu'zihim ta abin da ke cutar da su ne ma ya cutar da ni wajen hada ya ce fuskar wannan zahirin bayyananne ne bayyinun bayyananne لأن طريقة الشيخ رضي الله عنه لن طريقة الشيخ جل الله يدلجي طريقة المحبوبية طريقة المحبوبية تسوية بقبيلة متزائر من درجات يلتحق صاحبها بالأولاد وتتجد أعرس كالسمي إن ونن درجة لآية والذرية لآية عند من وقعت عليه منهم إرم وندع إرم ونن تأو محبوبية تأو غريش من نبي النبي نه أولي أولي كامل كما يشير إليه حديثه كما عند حديث من قال إن يكمل سلمان منا أهل البيت سلمان أين من أهل البيت لقى النبي يعرف قدشه سلمان منا أهل البيت وكما وقع لسلطان العاشقين kamar irin mayan da ya auku ga shugaban sarkin wato ashikai na Sheikh Abi Habsi عمر بن الفاضل رضي الله عنه حيث ألحقه صلى الله عليه وسلم عندما زعل الله يركب شيء لبنيه لآيانسا وذريته لآيانسا وهو من بني سعد عما شيء بني سعد من قبيلة سيدنا حليمة الصالية وانت سكر هنا النبي ما في من ذلك التي أي عمر شيء أبي حبس عمر بن الفاضل إنه شيء ما نيانا كتكين آيام نانا كتكين دنجم شرف الله قدر الله يدوك قدر حليمة الصالية وقد قال صلى الله عليه وسلم قوم الله يتفي مولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها فاطمة بضعة مني فاطمة سوق جنات abin da ya faranta mata ya faranta mun abin da ya bakanta mata ya bakanta mun saboda wala mani'a ba mai hanawa an yulta haka bi haza fi zalika arskar a irin wannan arskar da mawaka alaihi sahabul mahbubiyyah wanda rabon soyayya din nan alkhazat ke bandarciwa ce ke bandarciya ta auku gare shi minhu sallallahu alaihi wasallam daga annabi maziyatan lahu dan daraja wa khususiyatan da kuma khususiya gare shi wa karamatan da kuma karama min Allah ta'ala daga Allah madaukakin sarki to a yace wala mana ya ba abin da zai hana wai ayu da ma zakarna min thubut al-mahbus min sallallahu alaihi wasallam li ala hadhihi tariqati min ajli shaykhihin abin da ke karfafa abin da muka ambata din nan tabbatar soyayyar nan daga annabi ne ga ma'abocin wannan tsarika soyayyar da annabi ke yaushe wata dalilin shi ne ke karfafa wannan abu bisabiq al-fadl ilahi wal ihtisab ar-rabbani falala Allah ta riga ke bantar ubangiji ya riga ya riga ya riga ma tabbata abin da ya tabbata an sayyidina radiyallahu anhu mashawta dan shawta dan yace annan nabiyya annabi kala ya ce anta habibi kai masoyina ne ya ce da shawar jani wa kullum man ahabbaka habibi wanda ya so kama masoyina ne da karbu bil jawahiri wannan mai jawahir ma'ani ya faɗi wannan wa kaza fil jami'i aidan haka da an faɗi wannan ma a jami'u wa fima wa qabtu alayhi cikin abin da na gani in ji malam shi kuma min kalamin sahibin ramayi daga mai rimawo yace Allah ya khasaya ta sahabi sayyidina radiyallahu anhu ya da ke bance ke bancan almajiran shehu da jan Allah ya da shi addakali na fi tsarikacin mahabbati fi tsariki wanda suka shiga wato hanyar shi wa tsarikar shehu da jani yana daga cikin keɓance-keɓancen su mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam lahum soyayya da annabi yake musu annabi na san su mahabbatin khasatan wata irin soyayya ta musamman gairar lati tushmiluhum ba irin wanda ta haɗe su ba wata shimil man zikira ma'amu ta haɗu amma duk wanda aka ambata daga gare su dinnan من المتعلقين لدى وانتسكر هاتين شهود الجنة الله يدرش وفيه أيضا أقيد يا عياض أتشكيد يدسى أن من بعض الخاطر من أصحاب سيدنا عبد الله عنه أقيد تشكين كي بنتتم أبو كان شهود الجنة الله يدرش الوارثين لأسراره ونسك قادي سر شهود الجنة وعنواري لهذا كنسا حدثه جمال يتياباش لاباري وهو في المدينة المنورة لنا مسنا مدينة باش الأباري على مشرفها أفضل الصلاة والسلام تنادي الأمن تثبتك وانده يتوقع مدينة أنه شي ولا وانده يقاي وانده يقاي جي سورة شوف تجانت نيتر عن نبيا يا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يتره أنت ابن الحبيب كي تم صهيني ma'ana jigana ne kai wa akhasta tariqatal habibi kuma ka karba tariqan masoyina ila gaira zalika zuwa ga wannan bin ma yu'ayyidu daga irin abin da ke karwan ma zakarna wa abin da muka faɗa intaha qultu nace wa muraduhu abin da malai ke nufi ba'd al khasat cewa wasu daga cikin ke bandishin da ya bashi labari wanda yake nufi din nan ce sayyidi al-sharif sayyidin nan shugaba sharibin nan محمد الغالي رضي الله عنه الله يجلشي وأن به آمين الله يجلشي مصور شيني فرقونا yace ya ga annabi a madina annabi ya ga masa cewa kai dan masoyi ne dan hasani ne kuma ka karbi dariƙan masoyi ne shautu jani ce to shine ba shi wannan labari to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha fatiha da salatul fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما لا تفتح لنا بحاء ولا تفسير ذا الجلال والإكرام الحمد لله